الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا جمعة ashirin da ɗaya ga watan jumada al'akhira jira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya muwafaka da sha biyu ga watan sha biyu shekara dubu biyu da ashirin da biyar miladiya ci gaba da karatu da aka saba kowane sati a wannan majalisi mai albarka to za mu fara da usulul fiqhi daga littafin alfiyatul usul wallafar al'allama al'ustaz abdullahi gwandu rahimahullah darasin da ya gabata an kwana a baiti na 209 yau za mu tashi baiti na 210 الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى كتوى دلالة المنطوق فيما علق أكوي ألف قبان قافن إن إيه كمان نسخة كوبا أسا ألف با. دلالة المنطوق فيما علق حكم به أربعة فحقق إذ لفظه نفس جلا أو مجمل أو ظاهر رجح أو معول فاللفظ إن لم يحتمل بالوضع إلا لواحد فنص قطعي فلا اعتراض فيه من دلالته وقد يجي من قادح مقالته حديث فليغسل حديث فليغسله سبعا نص والحنفيون ثلاثا خص لكون راويه ثلاثا يفتي لم يعملوا بما أتى عن ثبت لكنه نص في الانتهاء إليه للقصر عليه الجائي كقوله خمس فواسق فلا كقوله خمس فواسق فلا يدل نصا نفي زيد مسجلا وفصل البعض بذكره العدد في الحكم نفسه كسبعا لم يزد أو متعلق له كخمس فواسق فحكمه بالعكس to idan ba manta ba a farkon wannan babi an yi magana akan abin da ya shafi wato lafazi abin da yake nuni zuwa gare shi an faɗa cewa lafazi ko dai ya yi nuni akan mantuki ko ya yi nuni akan mafumi an yi wannan karatu a baya to sai ya ɗauki mantuki ya yi dogon bayani a kansa wanda cikin shi muka karanta babuka na al'amuru da na annahayu da attakhayiru to duk waɗannan suna ƙarƙashin dalalatul mantuk ba mu shiga mafumi ba har yanzu to shi dai wannan mantuki a da ya bayani a kansa cewa duba da wato ratayuwarsa da hukunci shine ya kakasa shi gida uku cewa akwai umarni akwai hani akwai ba da zaɓi a wannan suna da alaƙa ne da hukunci suna da alaƙa da hukunci sannan in ba ku manta ba kuma mun yi bayani akan muta'allaqatul hukumi su kuma abubuwan da aka rataya su da hukunci muka ce akwai abin da wato da shi ake bayar da wani hukunci na ibada muka ba da misali kamar ruwa wajen alwala ko wankan ibada to kaga ruwa muta'allaqul hukumi ne ba shine hukunci ba hukunci wannan wankan ko wannan alwalat haka da abin da ya shafi as-sa'id wajen taimama haka abin da ya shafi bawa wajen kafara ko ciyarwa to waɗanga duka ana kiransu da muta'allaqatul hukumi ababen da aka rataya su da hukunci ba su ne hukuncin ba ba su ne hukuncin ba to shi mantukin nan kuma shi ne yanzu kuma za a ɗauka a sake kuma karkasa maka shi gida hudu amma la'akari da muta'allaqatul hukumi ba la'akari da hukunci ba la'akari da hukunci an riga an gama wannan karatun mun ji cewa dalalan manduki ko dai ta yi nuni akan umarni ko hani ko zaɓi ina ba ta ran gane to yanzu abin da ya rage mana shine karkasuwan shi manduki din nan la'akari da wato abubuwan da aka rataya hukunci gare su eh wani lokaci kuma aka rataya hukunci da lokaci kamar lokutan sallah kaga lokutan sallah ba su ne hukunci ba sallar ita ce hukunci amma sai aka rataye sallar da mi da lokaci to kaga lokaci ya zama muta'allaqul hukumi abinda aka rataya da hukunci wani zubin kuma za a yi amfani da makani bagire yanzu kamar masallaci inda ake sallah a nan masallaci karan kansa ba shine hukunci ba ibadar da za ka yi ciki an gane ita ce hukunci amma sai aka rataya ta da cewa ga inda za ka yi ta kamar aikin haji da makamantansu to suna nan da yawa to wannan ne za a ɗauka kuma a sake karkasa maka shi a gida hudu saboda haka malam ya fara shiga matsaloli na usulul fiƙihi masu ɗan zurfi wanda suna buƙatar kulawa da himma game a fahimce su to shine mas'alatun fi dalalatul mantuqi ala muta'allaqil hukmi wata mas'ala wadda ta kunshi bayani akan abinda mantuki yake shiryarwa zuwa gare shi amma ta kallonsa ta ɓangaren muta'allaqul hukumi abinda aka rataye hukunci zuwa gare shi wato ba hukuncin ba to shi ne ce dalalatul mantuki fi ma ulliƙa hukumun bihe abinda mantuki mun riga mai ta'arifin mantuki ai a darasin da aka aka aka gabatar a baya ko eh ko ba ai ba an yi bayani eh kila kuma ba haddace ba mun yi ta'arifin mantuki mun yi ta'arifin mafhumi kuma kowanne mun ba da misali ga yadda manduki yake a nassi yadda zaka fahimce shi shi ma mafhumi ga ma'anarsa sannan kuma ga yadda zaka fahimce shi to kaga yanzu kuma in muka ce sai mun sake ta'aribi to sai zan karatu ana ta yi ana koma baya ana ta yi ana koma baya eh saboda haka yana bada shawara wanda bai haddace ta'aribin nan bai koma ya haddace ta'aribin da kuma misalan da muka bayar an gane dalalatul mantuki abinda mantuki yake shiryarwa zuwa gare shi fi ma'ullika dangane da abinda aka rataye hukumin bihi abinda aka rataye hukunci da shi kamar abinda mun kaɗan ba da misalai misali kamar ruwa hmm? kamar ƙasa ko kamar bawa an raƙaba kenan kamar ciyar da abinci ko yauwa haka nan kamar lokutan sallah hakanan kamar masallaci wurin da ake ibada ko makka inda ake aikin haji duk waɗannan ana kiransu muta'allaqatul hukumi wato an rataya su da hukunci ta yadda hukuncin naka ba zai zama karɓaɓɓe ba sai tare da waɗannan abubuwa don yanzu kace za ka yi alwallah amma kai ba za ka yi amfani da ruwa ba sai ka je ka samu coca-cola sai kai alwallah da ita alwallah ka ta yi saboda mi akwai abin da aka rataye shi hukuncin alwallan da shi shi ne ruwa saboda haka shi za ka nema shi za ka nema to shi ne za a kakkasa maka shi gida hudu cewa manduki yana da dalala duba da abin da aka rataya hukunci da shi shi ne ya ce arba'atun kashi hudu ne fa haƙiƙa kuma ka haƙiƙance wannan bayanin da za a yi maka saboda ana buƙatar ka fahimce shi in ba ka fahimce shi ba to kaga ba za ka gane abin da za a faɗa nan gaba ba sai ce iz saboda lafzuhu lafazin nassi na manduki hudu ne yana koma zuwa ga almantuk an gane to shine yace daya na farko ko dai ya zama nassun wato abinda lafazi zai nuni a kansa na mantuki ko dai abin nan ya zama nassi an gane yawwa ma'ana nassi kamar yadda zai yi bayani nan gaba ma'anarsa shine abin da aka aze jimla don wannan ma'anar babu wata ma'ana da kwakwalwa za ta hararo in ba wannan ma'anar ba kuma ma'ana ce kwaya ɗaya kacal to wannan shi ake kira nasi indal usuliyina lal fuqaha eh al fuqaha in sun ce nasi to ba wannan suke nufi ba galiba an gane su kuma al usuliyuna in suka ce nasi shine a faɗin lafazi ya kunshi wata ma'ana kuma wadda wannan ma'anar don ita an ka aza wannan lafazin kuma banda ita babu wani abu da za a fahimta ita kaɗai ce cilo to shi ake kira nasi eh inda usuliyina su kuma alfuqaha su nasi yana da faɗi a wurinsu galiba in suka ce nasi to suna nufin wato wani abu da ya kunshi wata ma'ana kamar aya a wurinsu nassi ce ko akwai wancan abin da an ka ambata ko babu haka hadisai haka maganar wani malami shi yasa sau tari in kana karanta littattafai to za ka ga wajen naƙali in za a ɗauko maganar wani malami misali a ce maka malam wane ya ce sai ka ji an ce haza nassuhu to anan nassi ba wannan ake magana ba ana nufin abin da maganarsa ta kunsa shi ne sai gaga an kawo wannan magana to za ka ji suna cewa nususul kitabi wa sunna to anan suna nufin adillatul kitabi kawai dai suna nufin hujja sawa'un ma'ana ɗai ayan ta kunsa ko hadisi ko ko ta kunshi ma'anoni da yawa to amma su malaman usulul fiqhi idan suka ce nassi to wannan abin kaɗai suke magana a kansa wannan abin kaɗai suke magana a kansa misali da Allah maɗaukin sarki ya ce azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda Allah ya ce mace mazinaciya da namiji mazinaci to kowanne daga cikinsu a yi masa bulala ɗari don ba su yi aure ba kenan an gani to yanzu an batun mi'ata jalda ɗin nan nassi ne ba zai yi ka ce a'a zai iya yiwa tamanin ake nufi a'a zai iya yiwa ɗari da ashirin ake nufi ko hamsin ba zai taɓa yiwa ka ƙwaƙwalwa ta fahimci wannan ma'anar ba ina ba ta an gane to kaga wannan nassi ne kuma siyaƙin ayan da lafazin don shi aka azata saboda haka babu wani abu da lafazin ko ma'anar za ta ɗauka in ba wannan ba na fatar an gane shi yasa ba za ka ga malamai sun saba ba wasu ce a'a a yi tamanin a'a wasu su ce a yi hamsin a'a wasu ce a yi ɗari da ashirin a'a wasu ce a yi ɗari da mi saboda mi nassi ne shi kuma nassi da an faɗe shi kowa ma zai gane kuma bai yiwa a yi saɓani saboda ma'anarsa a fili take baro-baro take na fatar an gane ba sai kawo wani zurfin karatu ba eh to so tari zaka ga ayoyin da ake kawowa ana ambaton musamman adadin kaza tilka asharatun kamila ire-iren su din nan to zaka ga duk waɗannan a wurin malaman usulul fiqh nusus nusus ne saboda wannan adadin da aka faɗa bai yiwa a fahimci sama gare shi ko ƙasa gare shi sai dai mi sai dai shi ko to wani zubin kuma ba ma'anar za a kawowa ba a ba adadin za a faɗa ba wani abin za a faɗa amma kuma wannan ma'anar ita kaɗai ce za ka gani banda ita ba za ka fahimci wani ba misali ƙul huwallahu ahadi eh ka ce Allah shi kaɗai ne to yanzu banda wannan ma'anar babu wata ma'ana da ƙwaƙwalwa za ta iya hararowa a jikin wannan ayar na ba an gane kenan hukuncin tabbatar da wahadaniya ga Allah a wannan aya nassi na ba ta gane shi yasa in ka zo malaman tafsiri ba za ka taba ganin sun yi sabani a kanta ba wasu ce a akila dai biyu ne ko ka taba ganin wannan sabani ko su ce a uku ne an gane ko su ce a ma'anar ba wahadaniya take tabbatarwa ba wani abu ake tabbatarwa daban ina ba ta gane to kaga ana samun irin wannan eh duk wannan bayanan mun yi su a baya an gane to shi ne ya ce izlabzuhu domin shi lafazin mantuki nassun wani zubin yakan zo a matsayin nassi yakan zo a matsayin wato nassi kamar yadda muka ba da misali jala da ya bayyana awon mujmalu wani lokaci kuma mantuki yakan zo ya yi dalala akan ma'ana wadda take mujmala an gane ma'ana zai iya yiwa a kaddara abubuwa da yawa ba ɗaya ba ba biyu ba sannan kuma babu wanda ya fi zama zahiri cikinsu kowannensu lafazin zai iya ɗauka na ba ta ran gane yawwa a siyakin ayar yanzu in ana so misali a rajjaha to sai dai a koma wajen nassin sai a nemo wasu dalilai wanda kowane malami zai ƙarfafa ma'anar da ya ba wannan wannan nassi din ko wannan hadisin ko kuma wannan aya din amma a siyakin ayar to ba za a fahimci cewa ga abin da mi eh ya fi ƙarfi ba to wannan shi ake kira mujmali an gane yawwa shi yasa irin wannan malamai suka ce ma idan nassi ma ya zan yana da ihtimali to ba a ba a hujja da shi a shi karan kansa akan wata ma'ana kai da ka gamsu da ita yau sai dai ka je wajen nassin ka nemo wasu adilla to in dalilan na da ƙarfi in suka karfafi wannan ma'anar taka to sai a karbi abin da ka zo da shi wancan shi kuma in ya zo da dalilai to sai a auna tsakanin dalilan da ka zo da shi da nashi to sai a rinjayar in nashi sun fi ƙarfi sai a rinjayar akan naka in naka suka fi ƙarfi sai a rinjayar da su akan nashi amma a siyaƙin ita aya ɗin to ba za a fahimci ba za a fahimci haka ba an gane haka a siyaƙin hadisin ko ba za a fahimci haka ba tunda ma'anoni ne kowa zai zo ya yi ta ya ta kaddara abin nan kamar faɗin Allah ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasta quru to sai ba da bai suka yi sabani me ake nufin da ƙuru'u wasu suka ce al'ataharu tsalki jam'u tsorin wasu kuma suka ce a alhaidu jinin shi ake nufi da ƙuru'in ɗin da Allah ya ambata to akwai wannan saɓani eh mu a malikawa abinda muka tafi a kai shi ne ƙuru'i ɗin nan shi ne tsalki to shi yasa idda za ka ga a malikiya mu tsalki muke amfani da shi ba jini ba ma'ana in mace jini ya zo mata to ba ma cewa ɗaya sai ya ɗauke an gane ta yi wanka ta yi tsalki sannan mu ce ɗaya su kuma waɗanda ba mu ba da jini suke lissafi jini na fara zuwa mace za su ce to ɗaya in ya ɗauke ta yi tsalki wani ya sake zuwa biyu in na uku ya zo ko bai ɗauke ba ta ƙare idda a wurinsu a gane ko yauwa to yanzu kai in ka ɗoki ma'anar tsalki wance ya ɗoki ma'anar jini kuma a siyaƙin ayar kowanne yana iya ɗauka to yanzu kai je ka nemo dalilan da zai tabbatar da abin da ka goyi baya kai ma je ka nemo dalilai to in kun kawo dalilan shine sai a auna sai a ga wanne ne suka fi ƙarfi a gane wanne ne suka fi ƙarfi to kun fahimci ma'anar ijimali ke na ba an gane saboda haka yanzu mutum ba zai yi amfani da wannan aya ya makale gare ta ba ya ce shi tunda an ce ƙuru'in shi ya ɗauki tsalki kawai dole sai ya je ya ƙarfafi wannan maganar tasa saboda in ya faɗi haka to wani ma zai zo ya ce a jini ne kuma kowannen su lafazin yana ya ɗauka a larabce kowanne to ya za ka yi kaga a koma waje kenan ko to haka malamai suka yi su malika da suka ce tsalki ake nufi suna da nasu dalilai in kuka samu tafsirin alƙurtubi ya kawo dalilan malikawa a kai su ma waɗanda suka tafi kan cewa jini ake nufi to su ma suna da nasu dalilan yawwa to malami mustahidi shine zai yi tarjihi sai ya ga dalilan wa suka mi yawwa sai a ce to bisa ga hujjojin da kaza da kaza suka kawo to ayan nan ma'ana kaza take nufi kun ga wannan aya ba nasi ba ce a gane kan cewa in mace an sake ta mi za ta yi shin za ta yi ƙyargane da jini ko za ta yi ƙyargane da tsalki ayan ba nassi ba ce inda usuliyina amma a wurin fuka ha'u nassi ce to duk sanda aka ce ka kawo dalili ka ce ai na zo da nassi an gane to in a wurin malaman usulu ne in abin da ka kawo yana da wannan ihtimali din to baka kawo nassi ba eh sai dai a ce ka kawo dalili amma fihi ijmalun shi yasa can farkon karatu ai ya faɗa wa sharɗu fin naqali sihhatu sanad ko sai ce mi eh li shari'in min gairi qadihin warad wa an yura muttadhiha dalala to wannan babu ittidahu dalala a wannan aya nan fi bihi ijimala to kaga akwai ijimali akwai ijimali a wannan aya sabanin waɗancan ayoyi da mun ka fara da su qul huwallahu ahad akwai wani ijimali babu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda akwai wani ijimali na ba ta rangani to duk sanda zaka kawo dalili sai an samu koruwar ijimali in kuma akwai ijimalin to je waje ka nemo dalilan da za ka karfafi fahimtarka haka ake kafa hujja haka ake istidlali a gun malamai na fatar an gane shi yasa ai suke cewa walaisa kullu dalilin yakunu listidlalu bihi sahihan ba wanda zai ce maka ina da aya Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza to ba kowane fa kafa dalili yake sahihi ba fa wani kafa dalilinsa fasidun ne saboda abin da ake nema babu shi ko kuma dalilin nashi bai cika sharuɗan dalili a gun malamai ba ko da ko aya ya ja ko da ko hadisin ya tabbata ina fatar a gane kamar su a shekul albani da suka yi hujja da hadisin na na aisha cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba yana ƙari akan sallan dare a ramadana ko a wajen ramadana sama ga raka a sha ɗaya sai suka riƙe wannan hadisi a matsayin nassi cewa kar wanda ya wuce sha ɗaya ɗin a sallan tarawihi ko tahajjudi ko ƙiyamun laila a wajen ramadana sai malamai suka ce to ai shi hadisin ba nassi ba ne fihi ijmalu saboda ita labari ta bayar an gane cewa daga cikin aikin manzon Allah na nafilan dare baya wuce adadi kaza manzon Allah ba ce mata yayi kar wani mai qiyamul laili ko mai tahajjudi ko mai tarawihi ya wuce raka'a 11 ba da haka annabi ya faɗa ta da ya zama nasi to amma ita labari ta bayar saboda haka yanzu a jikin nassin hadisin ba su da hujja sai dai su koma waje su nemi dalilai to sai zan kuma babu mafi yawa da iya hadisi shine suke kaiwa da komo suna abinsa rahimahullahu ta'ala to shi yasa malamai tun a zamaninsa suka kuskurantar da shi irin su a shehu salihul usaimin da makamantansu da yake magana ta daɗe shekul islam ibn taimiyya a majmu'ul fatawa ce duk wanda yake tunanin annabi ya iyakance sallan dare a wannan hadisi to ya yi kuskure ya yi kuskuren fahimta ina batar an gane yau saboda hadisin ba nassi ba ne kaga hadisin ya inganta amma dalala din da suka makale a kanta babu ta a jikin hadisi babu ta kun gane ma'anar ayi yauwa inda zai zamo nassi shine inda cewa annabi kar wanda ya wuce ga raka a kaza a kiyamun laili ko a tahajjudi to kaga annabi ya mi ya hana to wannan hanin sai a ce to yanzu akwai nassi da ba za a ma samu sabani ba ai eh duk wanda ya yarda da hadisin ya inganta to dole ya tafi akan haka to ko gobe mutum ya ja maka aya a matsayin dalili ka tsaya ka kalli shuruɗin listidilali in bai kammala baka ce to malam ayan da ka kawo lallai na yadda da ita amma yin hujja da ita akan wannan matsala to bai yadda ba saboda bata cika sharuɗin listidilali ba da ba tara gane kaga ba ayan ka karyata ba shi ma'anan da yake son ya kafa maka hujja da ita ita ce ba a samu ba a labazin aya ɗin to wannan shi ne to malamai suna aiki ɓarai da gaske to wannan shi ne mujimali an gane nassi ko a aya ko a hadisi wanda zai iya ɗaukan ma'anoni da yawa zai iya ɗaukan kaza zai iya ɗaukan kaza kuma babu wanda a zahiri cikinsu kamar dai shi falasata ƙuru'in ɗin nan to ana kiran wannan ijimali kenan eh to kuma can cikin shuruɗul istidlal an ce dole sai nassi ya kubuta daga ijimali kubuta daga ijimali to shine sai ya zamo ya zamo wadihu dalalati in za ka yi hujja to ya zamo ma'anar da ka ciro a nassi baro-baro take ba sai an sha wahala ba ba ba haka ba ba sai an sha wahala ba to ai shi yasa an ka ce malami shi kadai ne zai iya kafa hujja don shi kadai ne zai iya bin waɗannan hanyoyi shi zai iya gane aya kaza ko hadisi kaza ba su cika sharuɗa ba na uku au zahirun ko zahiri wani zubin mantuki da lalasa za ta zamo zahiri zahiri shi kuma shine lafazi ko nasi ya ɗo ma'anoni da yawa amma akwai wadda ta fi zama kusa sama gami sama ga sauran to wannan da ta yi zama kusa to ita ake kira zahiri ina fatar an gane to sai ka ji an ce zahiri an gane zahirin nassi yanzu misali kamar da Allah ya ce yadullahi ko bal yadahu mabsuta tani yawwa zahirin aya shine hannu hannaye shine zahiri ina fatar an gane amma kuma a larabci yana iya ɗaukan ma'anoni da yawa kuma na fatar an gane yadullahi zai iya ɗaukan ni'ima zai iya ɗaukar ƙudura da sauransu to amma su waɗannan ma'anonin nesa suke wace ce zahiri hannu ko hadisin nan da ake ta rigima da shi kan iyayen annabi hadisin anas fi sahihi muslim da sauran littattafai hadisin inda abi wa abaka finnari da aka yi ta rigima a kansa to a larabci an ce al'abu an gane wanda ya haife ka abu ne amminka abu ne kakanka abu ne kakan kakanka abu ne kowanne yana iya ɗauka eh amma wanda a zahiri in an ce al'abu shine wanda ya haife ka shi a kusa ina ba tara gane to yanzu wanda ya ce inna abi annabi ba babansa yake nufi ba abdullahi to sai dai ya nemi dalili a wajen nasa amma ba a sai yakin hadisin ba saboda in ya ce a'a baffansa ake nufi kowa na ake nufi to wannan ne wannan kurujin ne an zahir amma dai yana iya ɗauka amma a zahiri da an ce al'abu to wanda za a fara kawowa shine wa kuma in ma an kawo abu din ana nufin wani abin daban zaka ga ana tafsili ba a ijimali ana tafsili ba ana tafsili an gane wata ba'atu millata sai ya ce mi kaga tafsili kenan bai ce kawai a ba iya yi shiru ba sai da ya tafsilin suwa yake nufi kaga ciki har kakanni suka shigo to amma nan da annabi ya faɗa sai ce inna abi wa abaka bai tafsili ba ta yi bayani da wani yake nufi to kaga zai yi tafsili sai ce inna abi misali wa ne don kar wani ya fahimci da abdullahi yake nufi sannan shi mai tambayan wanda ya zo yana tambaya aina abi shi yana tambaya ne akan babansa ko kanin babansa ko bafansa to sai annabi kuma ya bashi amsa to kaga wanne ne zahiri kamar sai malamai su je su yi ta abin nan saboda ba karatu a je a yi ta tawilatu da abubuwa da sauransu irin wanda yan bid'a da yake yi yadullahi sai su ce a ai ba hannu ake nufi ba kaza kaza kuma ga zahiri to kuma malamai sun yi ijma'i cewa wala yajuzul udulu an zahiri illa bi dalili in nassi yayi nuni ga zahiran abu to haramun ne a bar zahiran a koma ga wanda ba zahiri haramun ne na batar an gane saboda haka yanzu wanda ya ce ba mahaifi annabi ake nufi ba to sai ya kawo dalili kila yana da wani hadisi inda annabi ya nassanta haka to sai ya kawo mana in kuma babu to a ballaba zan me a zahirinsa ba shi ke nan to me matsala kun fahimci ma'anar zahiri yanzu eh yawwa wadda ana faɗanta to ita kwakwalwa za ta kawo ana faɗanta kwakwalwa za ta me ita za ta kawo da ba ta gane to wannan kenan to duk wannan mantuki da ishara zuwa gare su to da nassi da shi zahiri ba a barin su a kama wani abu daban in nassi ya tabbata kan hukuncin kaza to dole a tsaya kansa haka in hukunci kaza shine zahiri to me to a tsaya a tsaya kansa ko eh kar a bar shi a ce ana neman wani abu na daban wanda ba shi ne mafi kusa ba sai akwai dalili in akwai dalili za a karba ya zan dalilin da zai sa ka ba waccan ma'anar ta nesa ta fi ta wannan zahirin karfi ta wannan za a karba wannan wannan za a karba shi ma wanda yana da misalai ina fatar an gane kamar can da yake cewa was'alil qaryatal lati wal iral lati to cewa a tambayi alƙarya a larabci aka ce alƙarya shine gari wanda aka zagaye ina fatar an gane eh wanda yake akwai abubuwa na rayuwa ciki da sauransu kuma yana ɗauke da al'umma shi ake kira ƙaryatun a larabci gari wanda yake maraya kuma akwai al'umma suna rayuwa shi ake kira ƙarya sau da haka in aka samu gari 'yan bindiga sun kore kowa sun bar garin to ba ƙarya ba ne a ƙa'idar larabci to sai allah ya ce a tambayi alƙarya a zahiri garin za a tambaya amma kuma malamai suka ce a a mutanen garin mutanen mutanen garin to me yasa aka bar wannan zahirin aka koma ga wancan saboda gari bai magana dole ne a bar ma'ana a koma kun gana an samu dalili ko ba a samu ba to irin wannan ana karba eh amma irin wancan na in bid'a ba za a karba ba yadda lahi a ce a ai ba hannu ake ne dan babu dalilin da zai hana a dau zahiri kamar nan kaga mun samu dalilin da zai hana mi a doki zahiri an fahimci wannan to suna nan da yawa eh to shi irin wannan ba tawili ne wanda malamai suka kyamata ba eh dama su malamai asalan ba su kore tawili ba itilakan a tawili in yana da dalili wanda zai sa a karkata zuwa gare shi ba zai yi a ɗau zahirin ba ba abin zargi ba ne amma ka yi tawili bila dalilin ga abin da yake zahiri ka bar shi sai ka koma inna abi an ya ce babana ka ce a'a ai bafansa ake nufi a gani ai bafansa ake nufi ai ba mahaifinsa ake nufi ba to kaga duk wannan takalluf ne ba wanda ya dora maka wannan yadda annabi ya ce inna abi kai ma in ka zo ka ce inna abi sai ka ja ka wuce babana shikenan kuma ka duba sai da annabi ya idafa inna abi sannan bai yi tafsili ba daga baya sannan wanda ya zo yana tambaya yana tambaya ne ai kan mahaifinsa ba yana tambaya ne kan amminsa ko kawunsa ko kakansa ba ina ba ta gane Allah ya kyauta don suna cewa wai inda annabi mahaifinsa yake nufi da ya ce wai inna walidi saboda shi walidu to bai da wata ma'ana sai wanda ya haife ka to da an faɗi haka kuma ai sai zan annabi ba balaga a zancensa kenan saboda shi mai tambaya me ya ce aina abi ba cewa aina walidi na ba da cewa aina walidi to da ansa za ta zo inna walidi haka za ta zo don ta yi muɗabaka da abin da aka tambaye shi amma shi mai tambaya cewa aina abi to abin da zai muɗabaka zai zamo daidai da abin da ya faɗa shine inna abi wa abaka shine daidai na fatar an gane amma ya ce aina abi kuma annabi ya ce inna walidi to wa abaka zai ce ko wa walidaka wa walidaka zai ce eh zai ce wa walidaka ko ko zai ce wa abaka to annabi ai fasihi ne ai in kuma ku san larabci ba shi annabi yawwa aga arabiyun ne eh to wannan shine eh to in ba kai karatu ba sai ta yawo da kwakwalwarka eh ayinan da kai ayinan da kai ayinan da kai ka zamo ka zamo bindin zakara eh abahu eh to ka gani kuma shi ma to ka gani haka yan bire ake faɗa ai baffansa ne wanda a sheku abdullahi a tafsirin sadu ya uttawil ya ce ai wannan kuskure ne kuskure ne a ce azara ɗin ba wai ana nufin mahaifin annabi ibrahim ce ba daidai ba ne abinda yake daidai mahaifinsa ake nufi gani kuma shi ma kaga na abi ya ce eh izi kalale abihi haka za ka ji ana faɗa ba za ka ji ana cewa liwalidihi ba ko ba haka ba azara e to su yan bidiya suka zo su ce a'a wai ba shi ake nufi ba mahaifinsa ake nufi ba e to irin shi ne aka samu su ma su daga cikin masu da wasu suna su ma sun faɗa e to kaga ko gobe ai bai kamata ka zargi yan bidiya ba tunda kai ma ka faɗa cikin ramin da mi amin to rujjiha shi zahirin na wanda aka rinjayar da shi akan sauran ma'anoni aw mu'awwalu na hudu ko kuma dalala din ta nassi ta mantuki ta zamo abin yi wa tawili eh an gane kamar wacce ayar da muka faɗa a suratu yusuf eh wato tawili wanda yake karɓaɓɓe ma'anar tana nesa amma kuma dole a ɗauke ta sai a ƙyale wannan ta kusan saboda mi saboda saboda dalili na fatar an gane eh to duk wani mantuki yana da waɗannan dalalatu din ko dai nassun ko mujmalun ko zahirun rajihun ko kuma mu'awwalun ina fatar an gane to da shi mu'awwali da shi mujmali to waɗannan dole sai da dalili eh an gane sai da dalili za a karkata zuwa gare su kuma a karfafe su amma da nassun da zahirun wanda yake da dalili rajihi to wannan ba a barin su a koma ga waɗancan ina ba an gane yawwa kenan nassi ko da ma'anar ba nassi ba ce ƙarara to inda ya zan ita ce zahiri to kawai sai a yi aiki da ita ko? eh sai a aiki da ita sai a kyale sauran to wannan shi ne to zai yi ta'arifin su sai ce fallafzu lafazi illam ya hatamil bilwada'i in ya zan bai ɗauki wata ma'ana ba bilwada'i da ajiye lafazin yana nufin alwada'ul arabi illa liwahidi bai ɗauke wata ma'ana ba sai ma'ana ɗaya to fa sun katsa'i to wannan nassi ne yankakke dole a bi shi kulhu wallahu ahad bai da wata ma'ana in ba Allah ɗaya bane fi uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa fi kulli shay'in an gane to duk wani lafazi da ya zama ma'ana ɗaya yake da ita to shi ake kira nassi kuma za ka faɗa yanke hakan ake nufi ba tare da wani kwankwanto ba za ka shi suke kira da abin nan katsa'iyu dalala shi suke kiya katsa'iyu dalalati wanda dalala ɗin haka take ba wani shakku ba wani kwankwanto wannan ma'anar ita ake nufi an gane kamar ita waccan aya ɗin me a ta jalla ɗin nan an gane wannan haka kada'iyun ne cewa ɗari ɗin nan dai ake nufi wani ba zai zo ya ce a ni ina tunanin tamanin ko saba'in ko hamsin ko ɗari da ashirin ko ɗari da hamsin zai yi a gaya ba zai yi ba fala'atira da fihi min dalalatihi saboda haka ba a gitta madalalasa ba wani abu da zai gitta madalalasa shi nasi kenan inda al'usuliyina duk sanda suka ce kaza nasi ne to shi ba ya da itiradi ba za a ce za a bujiro da wata ma'ana sabanin waccan ma'ana ba shi ma'ana ɗaya yake da ita ita ce a fili ita ce a baɗi an gane in kaga an soki an soke shi to sai dai da dalili daga waje amma ba a siyaƙin nassin ba na fatar an gane kamar yadda zai ba da misali wa kada haƙiƙa ya ji shi nassi yana zuwa min ƙadihin da wani abu wanda zai soke shi maƙalati wato ga ga abin da yake furtawa shi nassi ɗin zai iya zuwa kuma da wani mai suka amma daga waje ba a siyaƙin ba yawwa kawai misali kaga su cikin alhanafiya mai karatun a baya idan rawi ya royaci hadisi dauki da wani hukunci to ko da hadisin ya tabbata idan aka ruwaito saɓaninsa daga shi rawi ɗin to ba za su yi aiki da hadisin ba za su yi aiki da abin da aka ruwaita daga sahabi kaga wannan su kuma wancan ko da nassi kaga wannan suka ne akan nassin amma ba a lafazinsa ba a gane yawa saboda suna cewa da sahabin bai da wani ilimi kan cewa kila an goge wancan abin da ya ruwaita ko akwai abin da zai hana aiki da shi da ba dalilin da zai sa ya yi fatawa da saɓaninsa saboda haka su za su riƙe fatawan sahabi za su ƙyale abin da ya ruwaita su alhanafiya akan haka suke to kaga wannan suka ne ga nassi amma daga waje ba a siyaƙinsa ba kamar yadda zai ba da misali an gane ko to shi ne ce wa ƙar haƙiƙa ya ji wato nassi ko mantuki yakan zo min ƙadihin maƙalati ga abin da zai zo ya suka ga abin da shi lafazin ko nassin yake magana a kansa na wani hukunci sai ya ce misali hadisu hadisi hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza walagal kalbu fi ina ahadikum falyaghsilhu saba'an nabi ya ce in kare ya yi lallage cikin kwanon ɗayanku ko ƙwaryarsa to ya wanke wannan kwanon bakwai hadisu abi huraira radiyallahu anhu mun yi shi a baya na fatar an gane to kaga cewa ya wanke kwanon nasa ko ƙwaryar tasa wanki bakwai to sai mala ya ce nassun an baton bakwai ɗin nan nassi to da haka nan ba za ka zo ka ce a'a ni zan yi shida ba ko zan yi biyar an gane ba za ka yi haka ba bakwai ɗin da aka ambata to sai ka kai an gane shi ne zahiri tun da haka annabi ya faɗa ba ba haka ba yauwa in ka yi biyu ko uku ko hudu ba bakwai ɗin ba to kaga ba ka zartar da umarnin manzon Allah ba tun da annabi ya ce falyazsilhu aga umarni ne mun yi bayani akan sigul amri a baya aga umarni ne sai annabi ya ce sab'an to an batun sab'an ɗin nan nassun ne amma wal hanafiyuna su kuma biya al'imamu abu hanifa su kuma hassu salasan sai suka ce a uku za a yi sai suka keɓance uku sai suka ƙyale wancan lafazin an gane suka ce uku za a yi me dalili likaunin rawihi saboda zaman marwaicinsa abu huraira radiyallahu anhu yufti salasan shin in aka yi masa fatawa cewa in kare ya lashi kwano wanki nawa za a yi uku yake cewa yi so da haka sai suka rike fatawan sahabi sai suka kyale nasi to kaga wannan sun soki nassin amma ba a siyakinsa ba ba a wada'insa ba al'arabi daga wani abu na waje daban daga bayan gida shine lam ya amalu bima ata an sabti ba su yi aiki da abin da ya zo daga adali ba asabta shine al'adil ko al'adalu shine abu huraira eh abu huraira adali ne tunda sahabi ne mina sahaba ko ba haka ba to sai suka ki aiki da abin da ya ruwaita sai suka yi aiki da fatawansa eh to ra'ayinsu kuskure ne mun faɗa a baya na ba ta gane saboda shi sahabi ba hujja bane amma abin da ya ruwaita hujja ne to ya za a yi a bar hujja a kama abin da ba hujja ba kaga akwai tifka da walwala ina fatar an gane shi yasa su karanka su malaman usulu suka ce idan sahabbai suka yi sabani akan wata mas'ala to dukkan su ba wanda magana ce take hujja kana da damar ka wadda ka ga dama wancan sahabin ya ce kaza wancan ya saba mace wancan ya saba masa to dukkan su ba wanda magana su take hujja akan wannan sabanin da suka yi ashe kaga maganarsu ko maganar sahabi ƙaunar sahabi laisa bi hujja shi ne zance mafi inganci amma abin da ya ruwaita cewa annabi ya ce kaza shi hujja ne to kaga alhanafiya a nan sun fada kuskure eh saboda sun bar hujja sun kama abin da ba hujja ba ko ba haka ba eh sannan kuma zai iya yiwa fatawan tasa ya manta hadisin ne tunda ba ma'asumi bane ba wahayi ake masa ba ko ba haka ba tunda mun yi bayani a mutsalahul hadis cewa daga cikin maruwaita akwai waɗanda za su ruwaita kuma su manta har daga baya a zo a tambaye su abinda suka ruwaita ɗin sai su yi inkari mun yi wannan karatun to zai iya yiwa sahabi ya manta hadisin zai iya yiwa to yanzu kaga tun da ya manta bai da dalili saboda haka in an masa fatawa ijtihadi zai yi sai ya bada fatawa to mu ba ruwanmu da fatawarsa an gane abin da ya ce annabi ya faɗa masa domin shi za mu kama saboda haka alhanafiya sun yi kuskure saboda haka kenan ya tabbata wanki bakwai ko? to wannan shi ne to zai iya yiwuwa mutum ya ɗauka tun da an ce bakwai a ko? sai ya zamo kila ba zai iya yiwa a wuce bakwai ɗin ba ko a takaita akan bakwai ina ba ta an gane don misali yanzu kaya bakwai ɗin amma sai ya zan wankin bakwai bai tsalkake kwanon ba tuni za ka tsaya kenan tunda an ce kai bakwai ko sai ka ƙara in ka ƙara kenan ka yi ziyara a kan nasi eh gaba haka ba ko kuma ka zo yi madadin ka yi bakwai sai ka yi biyar kuma abin da ake bukata na kazanta ka kawar da shi to za ka tsaya kan biyar din in ka tsaya kan biyar kenan baka cika nassi ba tun da shi nassi bakwai ya ce na fatar an gane eh to wani zai iya tunanin haka kuma abin haka ne misali a zahiri ko to amma kuma a wurin malamai wasu malamai suka ce ba haka bane eh duk da wasu sun yi tafsili kamar yadda malam zai ambata tsakanin adadi wanda ya shafi hukunci da adadi kuma wanda ya ratayu da muta'allaqul hukumi abinda aka rataya da hukunci yawwa idan ya shafi hukunci to sai a tsaya ga adadin da manzon Allah ya ambata in kuma ya rataya ga abinda ya rataye da hukunci to wannan za a iya karawa za a iya ragewa wasu daga cikin malaman usulul fiqh abinda suka ambata kenan wasu kuma suka ce a'a in dai ga abinda annabi ya faɗa to sai a tsaya nan eh amma dai abin da ya inganci shine wannan tafsilin eh to shi yasa malam zai kawo sabani sai ce lakinnahu sai dai nassun fil intihai ilaihi ambaton adadin to nassi ne ga nuna cewa nawa za a yi wanki nawa za a tsaya kansa ko adadi nawa za a tsaya kansa za a tuke zuwa gare shi alja'i wanda yake zuwa lal qasri alaihi ba wai ana nufin dole dole a wannan adadin za a tsaya ba ko da misali ka wanke kwanon sau bakwai amma kuma har yanzu kana ganin alamun datti ko kana kwankwanto anya kwanon nan ya tsalkaku da su suka ce sai ka kara kawai suka ce saboda dama a makasudi na wannan hukuncin shine tsalkake kwanon to ko kayi bakwai din in ya zan kwanon bai tsalkaka ba to kaga abin nema bai samu ba sai suka ce sai ka ƙara wani in kuma kayi adadin da bai kai wanda aka ambata ba a nasi kuma kaga kwanon ya tsalkaku to kuma shi kenan sai ka takaita a kansa su cewa an baton bakwai su a wurinsu suka ce inda za a tsaya yauwa makurata kawai an ka faɗa ba wai lallai lallai tilas kan haka za a tsaya ba ko da makasudi bai samu ba ba lallai lallai kuma dole sai an kai haka ba ko da makasudi ya samu su abin da suka faɗa kenan daga cikin malamai cewa lakinnahu nasun filin tihai ilaihi sai dai an batun adadi to nassi ne na tukewa zuwa gare shi alja'i wanda ya zo lal qasri alaihi ba wai nassi yana nuna cewa in an zo bakwai din a tsaya ba ko da kwanon bai wanku ba ina fatar an gane da aka tambaye su sai suka ba da misali da wani nassin wanda shi ma ya ambaci adadin amma kuma duk malamai sun tafi kan cewa kuma ba za a tsaya ga adadin ba za a iya ƙari a kai shine ka ƙaulihi hamsu fawasiqun fala yadullu nassan nafiya zaidin musjala kamar faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin na na aisha fi sahih muslim annabi ya ce wato hamsun fawasiqu abubuwa guda biyar daga cikin dabbobi fasikai to yuqtanna fil hilli wal haram duk inda aka gansu ko a harami ko a wajen harami a kashe su eh wanda an hana kashe dabba ko yin farauta a harami to amma su tun da fasikai ne shari'a ta ba da dama a kashe su ko da cikin harami ne ina fatar an gane to sai suka ce an batun hamsu hamsin da manzon Allah ya yi ba wai ana nufin iya su waɗannan dabbobin ƙwaya biyar kacal su kaɗai za a kashe ba ina fatar an gane suka ce annabi ya ware su ne saboda muninsu suka ce mi zai nuna haka siffanta su da fawa siku kenan muka samu wata dabba wadda ba ta cikin biyar ɗin kuma fasika ce ko tana da ƙazanta da cutarwa irin wa'annan to ita ma za mu kashe ta eh eh to ce wadda annabi ya hamsin ba wai ana nufin a takaita iyasu ba duk wadda ba ita ba to komi cutarta komi fasikancinta a kyale ta ba a ba haka za a iya samun ma waɗanda suka fi su cutarwa kuma annabi bai ambace su ba to kenan su ma a kyale su za a kyale aimi kenan yawwa kenan illar hukuncin shine siffar za ka yi aiki da ita shin wannan ƙwaron wannan dabbar tana da wannan siffa da hattasa annabi yawa waɗancan hukunci da fasikai eh su hankaka ɓera su shirwa da sauransu ko ko babu in akwai to sai ka riskar da su to su masu waccan magana sun yi hujja ne da wannan hadisi kuma duk malamai sun tafi kan haka cewa duk wani ƙwaro mai cutarwa to ya halatta a kashe shi ko da a harami ne ya halatta yau su waɗannan biyar da annabi ya ware ya ambace su ne saboda abin nan wani dalili imma dai saboda suna da yawa a wannan lokaci ko kuma a'a sun fi cutar da al'umma a wannan lokaci shi yasa sai annabi ya ambace su amma ba ana nufin su kawai ba ko da an samu wata kawai a kyale ta ta azabtar da mutane to shine yace fala yadullu nassan wannan a nassance baya nuni na fiye zaidin a ce wai an kore ƙari akan biyar ɗin musu jala mutulakan bisa wawaitawa ba tare da ƙaidi ba sai zan babu wata dabba da za a ƙara akan haka ai ba haka ba in gane ko idan mun samu wata mai cutarwa sai mu sai mu mi sai mu kashe ta eh kawai yanzu illar za mu kalla in tana da illa ta cutarwa don me yasa annabi ya ce a kashe su to in mun samu wannan ita ake kira da illatul hukumi to duk sanda muka samu wani ƙwaro yana ɗauke da wannan illa shi ma za mu kashe shi tunda suna da yawa annabi ba zai tsaya ya talisa ko maka suka wa fassalal ba'adu wasu daga cikin malamai kuma sai suka yi tafsili bi zikirihil adad da inda nassi ya ambaci adari fil hukumi nafsihi in ya zan wannan adadin a hukunci ne yana magana ne akan hukuncin ba abin da ya rataye da hukunci ba ina misali ka sab'an kamar wancan hadisin da ya gabata falyagasil hu sab'an an gane ya wanke kwanon wanki bakwai yanzu kaga wankin bakwai shine hukunci ai kuma shine annabi ya iyakance da bakwai din suka ce to in adadi yana nuni kan haka to lam yuzad ba a ƙari da an kai bakwai a tsaya nan kawai wannan shine daidai ina fatar an gane yawwa saboda bakwai din shine hukunci ina fatar an gane yawwa ba wai ƙwarya ita ce hukunci ba wannan wankin da za ka yi ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai to shine hukunci to irin wannan suka ce ba za a yi ƙari ba abinda manzo Allah ya faɗa sai a tsaya tilka asharatun kamila a gani me a tajalla din can da ya gabata da muka ambata ka gani kaga su ne hukuncin bulalan da za a yi ma mazinaci wanda bai yi aure ba su ne hukuncin zinar da ita ce ita ce illatul hukumi tun da ya yi zana to shi kenan an samu sababin hukunci me hukuncin bulala an gane yawwa amma in ya zan yara ta yi da muta'allaqul hukumi to shine sai suka ce anan za a iya karawa sai gashi nan ya kawo yace au muta'allaqin bi fathil lam au muta'allaqin lahu ko kuma zan adadin ya yana magana ne da abin da ya rataya lahu ga hukunci na misali ka khamsi fawasiqun kamar biyar din nan da manzo Allah ya ce a kashe na dabbobi ka gani khamsun fawasiqu fawasiqu la yansarifu amma saboda waka shine sai a sarrafa shi ko yawwa to biyar din ba shine hukunci ba me hukunci kashe su kashe su shine hukuncin kun ga sabanin wankin kwano na ba da gane to cewa su biyar din ba shi ne hukunci ba an gane muta'allaqul hukumi ne abinda aka rataya da hukunci ne an gane yawa shi khamsun fawasik din ba shi ne hukunci ba a abin da aka rataya da hukunci ne shine kisa saboda haka kashe su da za ka yi shine hukunci dalilin kashe su to kaga wannan muta'allaqul hukumi ne shine manzo Allah ya faɗa khamsun fawasiqu to muta'allaqul hukumi ne ba ba shine hukuncin ba me ya hukuncin yuqtalna fil hill wal haram an gane kaga wannan yana da bambanci da me to shi irin wannan fa hukumuhu bil akas ya saba ma wancan shi za a iya ƙari yawwa kenan mun samu wata dabba ita ma wadda take da wannan illar sai mu bi sai mu kashe ta fil hill wal wal haram to wannan tafsilin shine daidai eh shine abin da yake daidai Allah ya saka musu da alkhairi malamai sun yi kokari eh sai ba aiki hankali da ba aikin ilimi ne Allah ya zaga wasu da alheri to nan za mu kwana insha Allahu a wani darasin sai a tashi baiti na 220 eh to sai a yi muraja'a sosai eh inda ka gane wannan littafin to zaka zama malami insha Allah eh so ba yadda za a yi a batar da kai ko a yaudare ka a cikin matsala ta addini kowace iri ce saboda kana da makama kuma kana da inda za ka je ka fahimci al'amura da sauransu kuma da mutum ya yi magana in yana magana da dalili dalili wanda yake karɓaɓɓe za ka gani in kuma abin da yake magana ba dalili ne karɓaɓɓe ba shi ma za ka gani sai dai ka kalle shi kawai amma ka san ba hujja yake yana ɓata lokaci ne kawai ta ba jahilai za su yi ta kabbara ai ya kawo hujja saboda jahilai ne saboda su awam yawan ayoyinka da hadisanka shine ma'auni yawan ayoyin da ka yi ta musamman in kana da aran mai ta zube maka ayoyi sai a ce ai ya kawo dalilai to kuma ba haka bane an gane dalala din ita ce ma'auni eh Allah ya samu gani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi